الرحمن الرحيم وقطعناهم اثنتي عشرة أصحابا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانفجفت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم وأنزلنا عليهم البن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا وشفينا محمد وعلى آله وعلى أصحابه وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أشهد بدا تفسير سورة الأعراف tafsirin da a yau za mu ci gaba a wannan masallacin juma'a da ke cibiyar addinin musulunci a nan garin damaturu jihar yobe a yau goma sha biyar ga watan ramadana hijira ta ma'aiki alaihi salatu wassalam shekara ta dubu daya da dari hudu da arba'in assalamu alaikum wa rahmatullah وقطعناكم اثنتي عشرة أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم وذللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون الله سبحانه وتعالى anan yake mana bayanin cewa su banu isra'ila jama'ar annabi musa alaihi salatu wassalam ya shakkasa su zuwa al'ummomi da kabilu guda goma sha biyu kowace kabila kowace al'umma cikin wa'annan al'ummomi suna da shugaba jagora Allah subhanahu wata'ala ya tsara su haka ne saboda rigingiminsu da fitintininsu yadda duk wani abin da ya taso za a ce a wacce al'umma ce a wacce kabila ce kamar yadda jiya muka yi bayanin cewa asbaban umaman dinnan umaman dinnan na bayani ne akan asbab din kasancewa asbabu na da ma'aloli daban-daban sai Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana cewa a nan asibatu nan cikin al'ummomi ne daban-daban su goma sha biyu waɗanda Allah subhanahu wata'ala ya karkasa banu Isra'ila Yahudawa kowace al'umma sai ya musu shugaba yadda ya bayyana a suratul ma'ida ولقد أخذ الله ميثاق ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا wayancan isnai ashara naqiban dinnan shugabanni murakibai masu sa ido masu dubawa su goma sha biyu kowanne ɗaya daga ciki yana jagoran wata al'umma wata kabila cikin waɗannan kabilu su goma sha biyu domin haka ne jiya mun yi bayanin yadda وقطعناه مثلتي عشرة أسباط الأمم wasu da suka duba asbaban dinnan muzakkari ne sai suka kaddara tamyizi a ƙarshe wasu kuma suka kaddara mausufi a farko wasu suka ce asalinsa wa qatta'nahu mutnatay asharata shirkatan ne kuma aka ce shirkatan din asbatan din sai ya mai gurbinsa wasu kuma suka ce wa qatta'nahu shiratan ne isnatai asharata wannan shirakatin mausufi ne wanda aka cire shi isnatai asharata kuma sifan wannan abin da aka cire wanda cikiya mun yi bayani akai to shine Allah subhanahu ta'ala yake cewa wa auhayna ila Musa izistasqahu qaumuhu saboda nan Allah subhanahu ta'ala yana ba mu labarin ajere ne yana gaya wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da abin da ya faru ga su waɗannan al'ummomi guda goma sha biyu. Farko su waɗannan al'ummomi guda goma sha biyu din nan, ko kowace al'umma kowace kabila Allah subhanahu wa ta'ala ya ware mata ainihin cikin ruwa inda ruwa ke ɓuɓɓuga sannan kuma su zo suna sha a wannan wajen. Kamar yadda Allah ya bayyana a suratul Baqara وإذ استسقى موسى لقومه فقل اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا اثنتا عشرة عينا to kowanne ainu na ruwa to akwai wata kabila ko wata al'umma cikin wayannan umam din wanda anan ne mashayansu anan ne suke shan ruwa saboda haka ne aka samu bambanci wurare goma sha biyar tsakanin suratul bakara da kuma wannan sura suratul a'raf wani na farko a nan Allah subhanahu wata'ala yake izistasqahu qaumuhu sannan a suratul bakara wa izistasqa Musa mana a nan sun nemi annabi Musa ya shayar da su a bakara kuma ya nema musu shayarwa ya roki Allah Allah ya ya yanko musu ya fuffuko musu da idan ruwa guda goma sha biyu sannan a nan suratul araf fambajasat min husnata ashrat aina sannan indijafi shine fitowar ruwan farkon sa a hankali a hankali a can suratul baqara kuma fanfajarat min husnata ashrat aina a yayin da wannan ruwan ya fada ya tsage yana fitowa da kafi sannan kuma a wannan sura Allah subhanahu wata'ala yace wa zallalna alaykimul ghamama wa anzalna alaykimul manna alaykim alaykim ne da tabirul ghaiba saboda anan Allah yana bawa manzo Allah labari ne yadda abin yazo ya faru a suratul baqara kuma Allah subhanahu ta'ala yana intilali yana goranta wa banu Isra'ila aina muku kaza aina muku kaza saboda shi anan damirin yazo damirul ghaiba a can kuma damirin yazo damirul ghaiba shine wazallalna alaihimul ghamama wa anzalna alaihimul manna can kuma wazallalna alaikumul ghamama wa anzalna alaikumul manna wasalwa wannan bambanci na kudu kenan sannan Allah subhanahu ta'ala anan yace wa iz qila qila fil madi ne mabniun lil majhul yayin da aka aka ce musu aka gaya musu sannan kuma a suratul baqara Allah subhanahu ta'ala yace wa iz qulna wa iz qulna ya kawo da damiri na mutakallim al mu'azzim li nafsihi wa iz qulna nan wa iz qila san wa iz qulna nan Allah subhanahu wata'ala bambanci da shida sai yace uskunu hadhihi karyata daga sakuna yaskunu kamar yadda ku ya zamanto gidan zamanka a can kuma udkhulu hadhihi karyata domin haka ne anan sun samu umarnin zama sannan kuma a can a aikace suka shiga gidan da aka ce su zauna ko garin da aka ce su zauna suka shiga suka zauna daga ciki to saboda haka a nan bambanci da bakwai a nan aka ce uskunu sannan kuma a can kuma sai aka zo aka ce udukunu da aka ce wai kira lahu uskunu hadhihi al-qaryata wa kulu minha a nan aka yi amfani da wau can kuma sai aka yi amfani da fa fa kulu minha fa kulu minha wanda aka yi amfa aka cire kalima ta ragal aka ce wa kulu minha haythu shi'tum wa qulu hitatun wa dukhulul baba sujadan a can kuma fa kulu minha haythu shi'tum ragadan haythu shi'tum ragadan wa dukhulul baba sujadan wa qulu hitatan wanda anan ta aka ce wa qulu hikmatan wa dukhulul baba sujadan a can kuma aka ce wa dukhulul baba sujadan wa qulu hikma anan da aka ce tughfar lakum khati'atukum dake anan da can din duka akwai qira'o'i a suratul baqara an karanta yughfar lakum khatayakum yughfar lakum khatayakum wanda ba a ce ta dace shi kadai riwayoyin warshi da kuma kadu sannan kuma a ibnu amir lishani sai ya zo ya karanta tughfar lakum khatayakum tughfar lakum khatayakum daya sannan jumhurul qurra suka zo suka karanta naghfir lakum khatayakum saboda haka ne a nan bambanci an samu bambancin daban-daban guda uku idan aka duba bambancin kira'o'i sannan kuma a suratul araf sai aka ce tughfar lakum khati'atukum an karanta tughfar lakum khati'atukum anan nafi'u ne da ibnu amir nishani suka karanta tughfar lakum khati'atukum yadda muke karantawa yayin da kuma a a yayin da kuma jamhurul qurra suka karanta da nunun adan yadda suka karanta da nunun a bakara naghfir lakum khati'atikum naghfir lakum khati'atikum yayin da kuma abu abd al basri adan ya karanta naghfir lakum khatayahu khatayakum da nunun da lafazin khataya kamar yadda ya karanta haka a suratu nu mimma khati'atihim ughriqu fa udkhilu nara ya karanta mimma khawayahu ughriqu fa udkhilu nara to saboda haka idan muka duba wayannan bambance bambance tsakanin suratul baqara da suratul a'raf a can guda uku ne a nan ma guda uku ne guda uku a can yughfar yughfar tughfar naghfir sannan kuma anan naghfir da tughfar da yughfar sannan kuma a can khatayaku sannan kuma khati'atukum khati'atikum sannan kuma khatayaku wanda su ne bambace-bambace tsakanin suratul araf da kuma suratul bakara anan sai Allah subhanahu wata'ala yace sanazidul muhsinina kan kuma kace wa sanazidul muhsinina da waunan kuma ba wau a can Allah subhanahu wata'ala yace فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم anan sai aka ƙara minhum fa'adda alladhina zalamu minhum qawlan ghayra alladhi qila lahum a can aka ce fa anzalna ala alladhina zalamu rijzan min as-sama'i aka maimaita alladhina din فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا maimakon a ce فأنزلنا عليهم sai aka yi abin da ake ce ma الإدمار في مقام الإظهار في مقام الإدمار هل كما أكاو دليري سي أكاو اسمي ظاهري دون أي تكيشن إرن ظالمشي إرن ظالمشي يهوداوا wannan shine zaɓin fito da ismi zahiri a mahallin daliri kenan anan kuma aka ji a noman larabcin da aka saba da aka ce fa baddala alladhina zalamu minhum qawlan ghayra alladhi qila lahum ya ka ce fa arsalna alaihim ba ce fa arsalna ala alladhina zalamu ba fa arsalna alaihim can fa anzalna alal ladina zalamu nan fa arsalna alaihim nan aka ce rijzan min as-sama'i bima kanu yazlimuna can aka ce rijzan min as-sama'i bima kanu yafsukuna to wannan yana da gaya makani a cikin ilmul ma'ani domin haka ne idan mutum ba shi da ilimi da ake ce ma ilmul ma'ani cikin ilmin muka guda uku na balaga to zai iya fayyace bambancin canje-canjen lafuzzuka da kalmomi da taqdimi da ta'khiri da aka samu tsakanin wannan sura da kuma suratul baqara saboda kaidan larabci a duk lokacin da sentence aka canja aka canja aka canja wata kalma zuwa wata kalma to ma'anan ya bambanta indai aka canja wata kalma zuwa wata kalma misali an ce wadkhulul baba sujadan wa qulu shiqa aka kawo wadkhulul baba sujadan kuma aka kawo qulu shiqa haka nan wa qulu shiqatun wadkhulul baba sujadan to akwai bambanci bambancin shine an yi tashdini da ta'khiri haka nan a duk lokacin da aka kara wani harafi a sentence a jumla ko kuma aka rage to ma'ana ya bambanta a kaida ta larabci domin haka ne sanazidul musilina da kuma wa sanazidul musilina ma ma'anan su daban-daban ne haka nan a lokacin da aka canza lafazin kalma da wani lafazi ma'anan su yakan bambanta misali tila da kulla ma'anan su daban-daban ne kila da kulna kila yayin da ake bada labarin su ga abin da ya faru gare su da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai aka yi amfani da kila domin menene domin a nuna rashin muhimmancin su rashin muhimmancin su saboda fi'ili ana gina shi mabniun lil majhuli saboda rage mishi fawa rashin bashi muhimmanci shi aka ce tila lahum amma a lokacin da ana goranta musu ana nuna musu Allah ya musu ni'ima kaza ni'ima kaza ni'ima kaza to sai aka kawo fi'ilin mabniun lil ma'lumi kulna saboda kulna fi'ilul madi ne mabniun lil ma'lumi to saboda haka tsakanin tila da kulna daban-daban ne tsakanin tsakanin uskunu da udukunu daban-daban ne uskunu daga sakana yaskunu ne zama kamar yadda gun ya zamo gudun zuka shi ne maskan jam'i masakin kinan kamar yadda Allah subhanahu wata'ala yake cewa wa masakin tayyibatan fi jannati adl wasu wurare na zama masu daɗi gidan aljanna saboda haka aka ce maskan uskun uskunu sakana yaskunu yana bada ma'ana kamar yadda gun ya zaman to gurin zamanka misali wannan shine baka fili a ce nan gun floating an riga ya amfaka wata gun ya zama gurin zama to a lokacin da aka gida shi kuma ya zama gari to saboda haka ne wannan aya din uskunu uskunu hadhihi alqaryata din wannan aya to ita ce farko sannan udkhulu hadhihi alqarya yana nuna wannan filin da aka basu sun gina shi ya zama gari saura shiga saura su shiga su zauna saboda haka tsakanin uskunu da udkhulu ma daban-daban ne haka in ka zo tsakanin fakulu da wakulu ma daban-daban ne saboda fa da wau daban-daban ne ma'anar su a a a kaman da aka ce wa iz kullu dukulu hadhihi alqaryata fa kulu aka kawo fa ma'ana suna shiga garin suna shiga garin an tana da musu abincin da za su suna shiga fa ko sai cin abinci kawai sannan nan da aka ce wa iz qila lahum uskunu hadhihi alqaryata wa kulu ana nufin ne su zauna sannan akwai abin da za su ci ba tare da an nuna cewa suna zama ga abin da za su ci ba saboda sanan ne walfa'u walfa'u litartibi bittisali wa summa litartibi bittisali ko kuma waudin tana nuna kasancewa duk abu guda biyun sun wakana zaman da shin sun wakana abin da wawai ke nunawa fa kuma a suratul bakara tana nuna mana a cin cin cin abincin su din da shigowar su garin dab da dab suna shigowa sai cin abinci kawai kaga akwai bambanci kenan haka da aka zaka ce wudkhulul baba sujadan wa qulu hifa ana an bawa asalin shiga kofar wannan garin ana ana bashi muhimmanci cewa shigan su shigan shine aka fi so shigan ya fi damu shi ne wadda kulul baba sujjadan wa kulu hitta sannan wa kulu hittatun wadda kulul baba sujjadan su yi addu'a su nema wa kansu gafara shi ya fi musu muhimmanci da shiga wannan garin saboda si ba wai ne cikin alkitabu yana cewa duk da wau ba ta nuna tartibi amma galibi larabawa suna kaddamar da abin da ya fi damus ne suna kaddamar da abin da ya fi damus misali a ilimin ma'ani idan ka ce ja'a zaidun ja'a zaidun to ba zaidun da yake damun ka ba zuwan sa din da yake damun ka kamar wani ne wanda an bashi an bashi sako ka kawo ma ko dubu goma ko dubu ashirin saboda haka ba shi ne yake damun ka ba zuwan sakon shi ne yake damun ka idan zaidu aka bawa wannan sako ke ja'a zaidun ja'a zaidun saboda ne zuwan ne shi yafi damun ka ba zaidun ne yafi damun ka sannan kuma idan misali wani shi kuma zaidu din dan uwansa ne ya jima baya gari yana son ya dawo gari ne shi kuma ba zai ce ja'a zaidun ba sai dai ce zaidun ja'a zaidun ja'a haka zai ce saboda shi zuwan zuwan zaidi shine yafi damunsa zaidun ne yafi damunsa kai kuma zuwan ne yafi damunka kai zuwan yafi damunka sai ka ce ja'a zaidun ka kawo ja'an da farko shi da kuma zaidun ne yafi damunsa sai ka yace zaidun zaidun ja'a kamar haka ne wani kulul babu sujadan wa qulu hitta wa qulu hitta wa kulul babu sujadan karka ga larabci irin wannan kace kawai ai ma'anan siri ɗaya ne haka na Allah subhanahu wataala ya bambanta lafuzzuka kace tugufar tugufar nafsir yukfar annan ma'anonin su daban-daban ne yukfar da tugufar suna nuna fa'ili ne annasa fi'ilin fa'ili ko zakkara fi'ilin fa'ili malaman ilmul ma'ani suna ganin cewa idan jam'i ya zamanto jam'u tafsir sannan ka kawo mishi fi'ili mu'annasi to ka yawaita wannan jam'i ne saboda kawo alamar ta'anisi a fi'ilin wannan jam'in to yana nuna maka jam'in da yawa ne ma'anar wannan kuwa idan ka ce tughfar lakum khatayakum yadda yadda ibnu amir mishami yake karantawa a bakara ta nuna za a gafarta muku da zunuban ku tari ta yawaita zunuban da za a gafarta ta ce tugufar da ku kabaya ku wanda ya karanta kamar mu kenan da muka karanta yi gufar da ku kabaya ku to ma'anarsa shine za a gafarta musu da zunubansu amma jumlar ba ta nuna zunuban da za a gafarta musu ɗin da yawa ne saboda an kawo shi da tazki yukfar lakum yukfar lakum sannan kuma canja ya da taɗin da nono ba da cewa akwai imkinani a ciki ana gorarta musu mune mune masu gafartawa zunubanku mune nasfir lakum khatayakum to haka nan a nan suratul araf idan ka ce tuffar lakum khati'atukum ka zo ka ce naghfir lakum khati'atukum ko ka ce naghfir lakum khatayakum to duk za su baka ma'ana daban-daban ne tukfar lakum khati'atukum kamar tukfar lakum khatayakum ne abuka illa iyaka anan an ce khati'atukum jam'ul muannas salim ne can kuma khatayakum jam'u tafsir ne akwai sabani tsakanin malaman ilmul ma'ani jam'ul muannas salim kuma jam'u tafsir wanne ne yafi yawa misalin wannan idan ka ce ja'ati ja'ati hunudu hunud jam'i ne na hindi amma jam'u tafsir idan ka ce ja'ati hindatu hindat jam'i ne na hindi amma jam'ul mu'annas salim wanne ne yafi yawa ma'ana ja'ati hunudu hindun da suka zo yayin da kace al-hunudu sun fi yawa ne a shi anan ja'ati hunudu ‘yan mata masu suna hindu su ashirin ne suka zo a lokacin da kuma kake ja'atul hindatu ‘yan mata masu suna hindu kuma su goma ne suka zo ma'ana mai jam'u tafsir sun fi yawa au ko kuma akasin wannan ne mai jam'ul mu'annas ne ya fi yawa akwai sabani akwai sabani wasu kuma suka fayyace suka ce jam'u tafsir din kala biyu ne akwai jam'ul killa akwai jam'ul kasra in jam'u tafsir din jam'u kasara ne ba sabani jam'u tafsir ya fiya idan kuma jam'u jam'u tafsir din jam'u killa ne babu sabani jam'u mu'annas salim ya fiya na gani daga cikin littattafan Maulana Sheikh Muhammad Gibrima yake cewa a a yake cewa a duk lokacin da aka kawo jam'i abu aka kawo mishi jam'i a ta'alisi ya fi a kawo mishi jam'i a zikiri saboda tabi'ar mata su masu haifafa ne masu haifafa ne suna haifafa su kaɗan su su fi yawa shi kuma namiji aka bar shi shi kaɗai ba zai haihu ba saboda haka na yi ma jam'i ta zikiri a addu'a ta amma shi a ta'alisi amma a ta'alisi ya fi an ci amma abin da yawa to saboda haka za ka samu bambanci tsakanin khataya ku khati'atu ku sarka ce abu ɗaya ne duk jam'i ne duk zunubi ne in ka ce khataya eh jam'i ne na khati'a amma jam'u jam'u tafsir ake cewa wannan in ka ce khati'atu shi ma jam'i ne na khati'a amma jam'u ta'anis ake nufi shi saboda haka tun da jam'in lafazin su da bambanci to haka nan ma'anan wannan jam'in shi ma sai zo ya zamanto daban-daban ne saboda haka Allah yake kufar lakum kufar lakum khatayakum yufar lakum khatayakum nafsir lakum khatayakum yufar lakum khati'atukum nafsir lakum khati'atikum sannan nafsir lakum khatayakum duk ma'ana daban-daban ne isnadin da aka yi wa fi'ilin da yanayin shakali da kuma jinsin wannan jam'in da aka gaba daya haka a can da aka ce wa sanadidul musinina nan kuma sanadidul musinina kamar san cikin inda Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa wasiqal ladina kafaru ila jahannama zumaran hatta idza ja'uha futihat abwabuha حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها حتى وثيق وثيق الذين آمنوا وثيق الذين آمنوا إلى ووثيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها أكتشوا فتحها وفتحت أبوابها سند أنا مغانا أكان كافري كافري haka ce wasiqal ladina kafaru ila jahannama zubra hatta idza ja'uha futihat abwabuha nan wasiqal ladina taqaw rabbahum ila aljannati zubran hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha bambancin wannan anan ana so ne a nuna kofofin aljanna sun fi yawa aka tsara wau saboda kofofin aljanna su kaɗa kofofin wuta kuma su kawai ne a da nassin Qur'ani to saboda wanda yafi yawa din sai aka tsara mishi wau to saboda haka ne inda aka ce wa sanazidul mufinina yafi inda aka ce sanazidul mufinina yafi saboda haka ne aka samu wata wau da ake ce ma wawu samaniya ma'ana idan ana kirga abu kirgin in ya zo ƙarshe sai a kawo wau a sa kamar misali musulmatin muminatin qanitatin ta'ibatin abidatin sayihatin sayyibatin wa abkara حكنا التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون والحافظون لحدود الله أن تقص هكا ساو وو irin wannan haka su ya kuluna salasatun raji'uhum kalbuhum wa ya kuluna khamsatun sadisuhum kalbuhum rajiman bil ghaibi wa ya kuluna sab'atun wa sajinuhum kalbu ma'ana wautin nan ana ziyadarta domin a nuna mutukar ƙarshen yawa ko ƙarshen abu shi ne ake cewa wawu samaniya da shi a nan can wasa nazidul musili nan aka ce sa nazidul musili fa baddala allazina zalamu minhum qawlan ana aka ƙara minhum fa baddala allazina zalamu minhum can kuma faɗaɗa lallazina zalamu dalilin wannan shine a can ana magana da yahudawan kai tsaye ne ayoyin sun sauko a karanta wa yahudawan suna ji ne suna ji ne saboda haka a cikin su ba ware kowa ba shi yasa yazo wa zallalna alaikum al-ghamama wa anzalna alaikum al-manna saboda idan aka ware wasu daga ciki ma kaman an ba su fuska ne kaman an ba su fuska ne sai aka nuna musu cewa dukkan su azzalumai ne kawai dukkan allazina zalamu qawlan ghayra allazi qila nan kuma da ke ba sa nan ba sa gu manzon Allah ake ba wa labari sai aka nuna wa manzon Allah cikin su fa akwai wanda ba azzalumai bane kamar yadda a baya yace wa min qaumi Musa ummatun yahduna bil haqqi wa bihi ya'diluna wa min qaumi Musa to saboda ba sa nan manzo Allah yake gayawa ya kace fa baddala alladina zalamu minhum qawlan ghayra alladhi qila lahum a can da aka ce fa anzalna fa anzalna to ana nufin saukatta saukatta azaba rijis min sama din ya sauka ta wuri saboda haka ce anzala nuzuli kamar saukan ruwa a sama yana fadowa da wuri abin da ka jefo shi misali a sama zai fado zai yi nuzuli zai fado din da wuri ne sabanin irsali duk abin da ka aiko misali shine kamar ka ba wa mutum wannan ka ce kai min gashuwa misali yana bukatar ne shiga mota ya tafi sannan inzali kuma kamar misali a buga waya ne kawai a faɗi sakon kawai to saboda haka dake a bakara ana musu magana ne sai aka nuna musu saukowar azaban da wuri kamar yadda nuzuli abu nuzuli da wuri yake kasancewa anan kuma ka ce fa arsalna saboda duk abin da aka ce aikin hannu ne baya tafiya da wuri aikin hannu ne shine fa arsalna alaihim atan fa anzalna alal ladina zalamu an maimaita allazina zalamu atan kuma da muka fara suna nan ago ana nuna musu iyayensu da kakanninsu azzalumai ne mashuta ne mushrikai ne shi aka maimaita kalmar zalunci din haka ne babban da allazina zalamu qawlan ghayra allazi qila lahum wa ce fa anzalna alaihim ba ya ka ce fa anzalna ala allazina zalamu kara maimaita allazina zalamu anan kuma dake ba sa nan ya ka ce fa arsalna alaihim ba ce fa arsalna ala allazina zalamu ba an ce hizan minas samai bima kanu yafsukuna a baka saboda fusuki yana sama da zulmi ma'ana ana so a nuna musu irin rashin mutunci da butulci irin na iyayensu da kakanninsu ya kace fa anzalna ala allazina zalamu rijhan min as-sama'i bima kanu yafsukuna sai ta fusuki yafi zulmu asalin fusuki a larabci fita karkashin biyayyen abu ne a ce ka fita karkashin biyayyen Allah kwata-kwata Allah baya baka ubangi kana aikatawa ko baya hannunka ka bari ko ka fita karkashin biyayya annabi da Allah ya aiko maka kaga wannan yana da girma shi kuma zulmu baka fita a karkashin biyayya ba amma saboda wasu bukatun ka ne ka kasa yin ajin da aka umarce ka saboda haka zulmu ana yabon mutum da zulmu saboda amma ba a yabon mutum da fasikanci shi yasa annabi Yunus alayhi salatu wasalam ne yace la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin inni kuntu minaz zalimin bai ce la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal fasiqin ba wal yaz billah saboda haka zulmu yake iya zamanto a yabo fa minhum zalimun li nafsihi wa minhum muktasibun wa minhum sabiqun bil khairat bi Allah yace ya gadar wa mutane Qur'ani cikin mahaddatan Qur'ani wa minhum zalimun li nafsihi kaga wannan ba ya kushe shi bane ya yaje shi ma'ana mahaddacin Qur'ani ne wanda yake maqamul Islam wa minhum muktasib wanda yake da imani wa minhum sabiqun bil khairat wanda yake maqamul Islam kaga ba abun kushewa ko daya shi musulmi da mumini da mutini ne ba ta kushe a ciki saboda haka zulmu ya fi sauki a kan akan fusuku shi yasa a bakara da ke ana magana da su ne sai aka ce fi zambin sama'i bima kanu yafsukuna yafsukuna sannan adan da ke ba sa nan ana bada labarin abin da yawa kana gare su ne ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama aka ce fi zambin sama'i bima kanu yazlimuna wannan shine bayanin bambancin tsakanin suratul baqara da suratul arafi na ma'ana da kuma na lafazi wannan yana ɗaya daga cikin dalilan da yasa qur'ani ya gagari larabawa qur'ani zai bada bayani akan abu guda amma kuma zai zo yana caccanja lafuzzuka yana caccanja kalmomi ta hanyar tashihimi da ta'asiri da ziyada da nuksani shi yasa idan zaka karanta ilimin ma'ani za su gaya maka muhimmancin gurbin ziyada da nuksani za su ce maka karkata jumla wai kalmomin su lafazin kalmomin ɗaya ne karka duba wannan ka duba yawan kalmomin jumla da kuma rashin yawansa ka duba takdimin su da tasirin sa yanzu a gun mai koyon larabci ja'a zaidun da zaidun ja'a ma na ɗaya ne a wajensa duk kowanne yana nuna zuwan zaidu ne amma abun wanda ya iya larabci kamar yadda yanzu muke bayani ma'anan su daban-daban ne haka da kace kama zaidun zaidun kama daban ne kace zaidun qa'imun zaidun kama ma daban ne in kace zaidun qa'imun inna zaidun qa'imun ma daban ne in kace inna zaidan qa'imun da kuma inna zaidan qa'imun ma daban-daban ne saboda haka duk lokacin da kaga sentence jumla a larabci an dada wani abu ko an rage ko an gabatar da wani abu ko an jirkitar da wani abu to kusan da cewa ma'anonin su daban-daban ne shi yasa a hujjatul islam al-imam al-ghazali yake cewa cikin qur'ani babu ayoyi iri daya yace cikin Qur'ani daga Bakara har Nasi ba ayoyi iri daya yace haka alhali mu masu kananan ilimi muna ganin da ayoyi da yawa iri daya a cikin Qur'ani yanzu misali ka duba zahirin ayoyin suratul mu'minun da ayoyin suratul ma'arij zaka ga والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملوكين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وآدهم راؤون وتلك آيوي جرائنسوا إذبتلي ولا اللفظي سنزو سورة المعارج سنزو سورة المؤمنون فأئي ديني أما إن كذوبا فأنا مجانا أكم متاني قدابني suratul ma'ariji ana magana akan masu sallah musulmai ne illal musallina aka ce sai aka shigo allazina hum ala salatin qa'imun har wa insan suka shigo a suratul mu'minun kuma ana magana ne akan mu'minai kad aflahal mu'minuna aka ce allazina hum fi salatihim khashi'un har aka shigo da wayancan ayoyin iri ɗaya saboda haka kowa ya san da mumini da mai sallah daban-daban ne saboda ba kowanne mai sallah bane mumini da kuwa mumini da masallaci daban-daban ne to waɗannan ayoyi na cikin suratul ma'abid ayoyin suratul mu'minun dukkan su daban-daban ne to saboda haka muka yi bayanin gurbin bambancin ayoyin bakara da arafi domin mu ci gaba da makarin da zamu yi sai Allah subhanahu wa ta'ala yake wa qafa'nahu musnatay ajrat azbat al-umama wa awhayna ila Musa idh istasqahu qaumuhu mun yi wa annabi Musa wahayi yayin da mutanansa suka nemi ya shayar da su ruwa idh istasqahu qaumuhu da suka nemi ya shayar da su ruwa suna nan ba ruwa ba ruwan da dabbobi za su sha ba ruwan sama fari ga yunwa kan nemi cewa lalle da bukata annabi Musa ka roka mana Allah ya ba mu ruwa shi da izistas kawo kaumuhu to saboda haka wannan din muka ce shine farko sai ka nemi a baka ruwa sannan a baka anan an nemi a ba su ruwa can kuma suratul baqara to ba su ruwan ne shine wa izistas ka Musa da kaumihi fakullar da asakar bahar da suka nemi da ya ya musu istisqai ya roka musu ruwa Allah ya saukar musu da ruwa shine fakulna sai muka ce mishi shi annabi Musa idri bi asakan hajar da wannan sandan nan naka ka daki dutse annan hajar jinsi ne mana kowanne dutse ma domin haka ne ba ayyana wanne dutse ne annabi Musa alaihi salatu wassalam ya tafi wanne dutse ne wasu kuma suke cewa al ahadiyya turu turu sinin ne turu saina ne wannan dutsen ne ya tafi akwai ihtimalin kowanne daga ciki amma fa kullatu ya takan hajar fambajazat a nan Allah da ya ce muka ce biki ka daki dutse da sandanka bai bayyana ya da ba sai ya bayyana a cikin ya wakana bayan duka ya ce fambajazat min husna ta asharat aina ranar wannan shine fa kullu bi asaka al-hajar fa darabahu fambajazat fadabahu fambajasat fadabahu dinnan to an cire shi ne ya zamanto ijaz ne akwai abin da ake ce ma ijazu hasbi akwai ijazu qasmi anan ijazu hasbi ne saboda a tankaita lafuzzukan shine aka ce fambajasat ba tare da an bayyana mana cewa da aka ce ya ci dutsen ya daka fa kullu bijasatin hajar kawai fambajasat mun bayyana da su cewa famba jasad abin da yake nunawa shine fitowar ruwan a kaɗan kaɗan kaɗan idan ruwa yana fara fitowa is is is tsakanin rami ko ƙuli mai matsi a dutse ƙuli mai matsi is is da fita wannan shine in ba dasa din in ba dasa da shi yasa muka ce wannan shine farko da ya taka cikin ruwan ya fara fita is is is a kadan kadan ne shine suratul araf sai bayanin wannan suratul baqara kuma fan fajarat lokacin da rami ya zamo babba ruwan ya dinga fitowa da karfi yadda kana kusa da shi mazi ture ka shine bambancin injijasi da kuma intijari kenan فامتجسد من حسنتا عشرة عينا كما عند فرقو يتي وقطعناه حسنتي عشرة أسباط الأمم سوسن أمم ني أسباط ني سوبو مشاشو تو كوان ني سبتو كوان أمة تكنسو في أكباس عينو نروا شيسا فامتجسد من حسنتا عشرة عينا كوان ني عينو gunshan ko mashayan al'umma al'ummomi asbatu su goma sha biyu idan ruwa ainun ruwa kuma goma sha biyu alima kullu unasin mashrabahum sai ya ce dukkan jama'a dukkan mutane ko dukkan su sun san mashayan inda za su je su sha ruwa ma'ana annabi Musa ya kayyade wa kowanne to dan umma kaza da nasibin su nan umma kaza da nasibin su kamar da muka bayyana kowace al'umma suna da nasibi suna da shugaba shi yasa yake kan alima kullu unasin mashabahum unasin jam'i ne na insi an ce insiyun dan adam kamar yadda ake cewa jinniyun dan aljani to shine da aka ce una ana jam'in sa una ana jam'in sa anafi shine wanda ya zo wa anasiya kafira anasiya jam'i na insi sannan una shi ma jam'i na insi ana cewa a wannan unasin ne aka dauko anasi ka ce mana unasin aka ta'al sai zamanto al-unas al-unas sai aka cire wannan hamza mai damma din sai zamo anna annas shine ana aka hako shine kad alima kullu unasin mashrabahum wa zallalna alaihim al-ghamama wa anzalna alaihim al-manna was-salwa mun musu inuwa da gajimare lokacin tafiyan da suke zuwa shi a wannan tsakanin sauri mai tsananin zafi to sai muka musu inuwa da gajimare wa sallalna alaihim alqamama wa anzalna alaihim almanna sannan muka saukar musu da mannu mannu din wani ruwa ne kamar yayyafa yake saukowa da sassafe ko in ce kamar raba yake saukowa da sassafe jikin bishiya in sun zo sun sa wani abu karkashin bishiyan in suka jijjiga sai ya zubo kan wannan abin da suka aji sai su ɗauka su shashi mai zaƙi mai daɗi shi ake cewa almanno kenan ana suna samun sa da sassafe kamar rata yake asalwa kuma wani tsuntsu ne wanda a ya ɗan bai kai zaɓu bai kai zabuwa girma ba amma ya ci tattabara ana ce mishi sumani sunansa ko sumana sumani ko sumana ake ce mishi asalwa to wannan tsuntsun ne ana cewa tsuntsu ne wanda duka jikinsa tsoka ne au ko kuma kasusuwansa suna taunuwa tamkar nama wannan tsuntsun yanzu haka ana samun sa a Europe a Urupa ana samun sa a bakin kogi suna da tsada sosai ba a samun su sai a Europe yanzu haka ana ce mishi sumana wanda suke farawa ta fara ba gaskiya bane ba ta tabbata ta tabbata bane tsuntsu ne shakalin sa in ka duba ka ce zabuwa ne amma kuma bai kai zabuwa girma ba wannan tsuntsun shine wasalwa shine wa anzalna alaihimul manna wasalwa na asirwa an ce an zalna shi mannu din dama saukar da shi ake yi kamar yayyafan ruwa ne kamar raba ne to shi kuma asalwa fa ana an ce asalwa shi ma an saukar da shi kamar inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa anzala lakum min al-an'ami sabaniyat azwaj dabbobi takwas nan da muke yankawa muna ci Allah yake saukar da su saukar da su yayi saboda haka an zala a mannu hakika ne an zala kuma a salwa majazi ne majazi ne shi ne aka amfani da shi ibi ɗaya a ɗaya kalmar hakika a ɗaya kalmar kuma majazi shi ne wa an zalla alaihimul manna wa salwa kulu min tayyibati ma razaqnakum sai muka ce musu ku ci daga daɗin abin da muka arzuta ku na manno da wannan salwa ɗin. Kulumin tsayi ba su mara sakakun wa ma zalamuna walakin kanu an fi kauye zibilu. Abin abin da an ɗaya sa ya ce wa ma zalamuna sun yi wasu laifuffuka na zunubi. Allah subhanahu wa ta'ala sai ya janye wannan manno. wanda suke samun kagara ɓata a sauƙaƙe a raha kyauta sannan kuma Allah ya janye musu wannan tsuntsu ya yanke ya zaman babu shi to wannan janye musu ra'ama rahama da ni'iman nan Allah ya ce fama zalamuna ba su cuce mu ba sun cuci kawukan su ne duk abin da suke sun cuci kawukan su ne wallahi kanu anfusahum yazlimuna shi yasa har yau inda za ce a nuna maka mannu kana so ka ga mannu ba za ka gani ba wace kana so ka ga wannan tsutsa su mana a ina za ka gani to saboda dalili Allah ya ce wallahi kanu anfusahum yazlimuna za mu karanta tambayoyi saboda lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh na'am
Allah ta fara alheri malam. A mai tambaya na farko yana cewa mace ce tana cewa ta gama haida a cikin wanka sai suke cikin mai gidanta ya matsayin yin hakan.
tun da jinin ya riga ya yanke wannan aidin zunubin bai kai can har ba saboda jinin ya riga ya yanke illa iyaka kuskure ne an fi so sai da ta yi wankan tukuna saboda haka tun da jinin ta tabbatar ya yanke to wannan jarima ce wanda bai kai can har a yi magana ba da kafin ya yanke ne to wannan ta aikata sako saboda Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa ويسألونك عن المهيد قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المهيد أما تلوجين يا ينكي تنزوا دي كبا تدنجي وانكا كبني نعم
Kalla wannan yana cewa yana da azumi sai amai kuma maimakon ya zubar da aman sai ya lashe ya matsayin azumin nasa.
A matsayin azuminsa zai duba shakalin wannan aman ne. in ya canju daga hayyacin shi na abinci to a azuminsa ya lalace idan bai canju a hayyacinsa na abinci ba shi kana abin da azuminsa akwai azuminsa misalin wannan idan ka ci abinci ya yi awa hudu kai amai shi kai aman ba wanda zai gane ga irin abincin da ka ci saboda yanayin abincin ya canju saboda haka idan a haka ne amin ya fito ta koma da shi azuminka ya ɓaci idan kai amai za a iya gane cewa ga irin miyar da ka sha kuka ko yakuwa ko shinkafa ka ci laushi ka ci za a iya gane saboda abincin bai narke ba to kai amai irin wannan sai ka kara komawa da shi ba azumi ka buka shi ba sam
Aman shanyewa yayi malam. Malam wannan yana cewa kamar sallan idi ne ya haɗu da sallan juma'a duka ya halatta a yi ko kuma mutum zai zaɓi da ya so
a wannan yana ɗaya daga cikin matsalolin da ake yawan hayaniya a kansa sanin kowa ne sallan idi na filaci kamar yadda kowa ya san da sallan juma'a tana wakiltan azahar ne farilla ne to ba zai yiwu misali ka yi sallan idi shi kenan idin ta wakilci sallan juma'a ba wannan babu wani mai hankali ko wani malami da ya faɗe shi banda Sheikh Nasiruddin Albani da kuma al-Imam Shawkani wannan fatawarsu ne malaman duniya sun taru sun mayar musu tarihi har mu ba rubuta wani littafi akan wannan mas'ala cewa kuskure ne a ce idi da juma'a su haɗu kai sallan idi kaki su ta masallacin juma'a amma ya halatta in ka je sallan idi to sallar juma'a ka zauna ka yi azhar a gidanka wannan ya halatta amma a ce wannan idin da ka yi ya maye gurbin sallar juma'a ka ba za ka yi azhar ba to wannan ba ba dalili akan wannan saboda haka idan idi da juma'a suka hadu to abin da aka fi so kamar yadda manzo ya ce wa inna mujammi'una mu dai za mu yi idi sannan kuma za mu je mu yi sallar juma'a duka za mu yi amma duk mutumin da ya ga ba zai iya haɗa su ba to juma'an ya zauna ya yi azahar amma cewa azahar ɗin ma ba za ka yi shi ba babu wannan ba addinin musulunci ne wani addini ne da saboda na ce a baka wakitan sallan aza na'am
haka makalla mai tambaya na gaba yana cewa Allah ya bashi sabon gida ya halatta ya kira malamai a saukar da Qur'ani a gidan
addu'a kuma zai ce ya halatta ai a neman albarka wa wannan gidan ne dama kuskure ne ma mutum ko mota ko gida ko aure abu sabo ya tinkari abin sai tsaye ba tare da an yi addu'a ba wannan gaya kuskure to saboda haka in a gidan da ya gina akwai tarin aljanu ba ko matattaran aljanu ne ko akwai wani shi'umi ko akwai wata cuta zai ebo yaransa da matansa ya zo ya sa su cikin hatsari saboda haka a ka'ida ma bai kamata ka yi sabon abu ka fara amfani da shi ba sai ka yi addu'a a kai saboda haka sabon riga ne sabon takalmi ne gida ne mota har ya kai duk manzo sallama ya koya mana yadda za mu yi addu'a gabanin mu fara amfani da wannan abu sabo saboda haka gida shi ma yana da yake musamman mamman zai na cewa idan akwai shi to kyautata zafin za a same shi a abin hawa da mata da gida abin da ake nufi da shi umi shi ne abin da in ka fada ciki za ka tsiya ce za ka lalace ko cuta ta kama ka manzo bai ce kas akwai ba saboda kada mutane su rataya imanin su a kai amma ya ce in kafafi ana samun wannan to ana samun su a gida da amarya da kuma abin hawa wani za ka ga lafiyarsa kano ne wani sabon gida ya shiga za ka same shi yau da lafiya ko bi ba lafiya har za ka zo ga janci aiwa ne yaran shi umin wannan gida ko za ka same shi yana da arziki harkokinsa yana tafiya fiye da zarar ya shiga wannan gidan shi kenan sai kaga yau mota da ta yi hatsari an yi asara kaza an yi kaza shi kenan sai ya siya shi haka nan da dukiyarsa da kominsa in ya ɗebo wata amarya shi kenan yau da gobe sai ga ya abin nan haka wannan abu gaskiya ne akwai addini musulunci illa iyaka manzo bai yadda ka rataye imanin ka sai ba to saboda haka gida amarya abin hawa wani abu hukun nan ba a tsarin su kake kawai in sai su sati ba tare da ka tsaya kai addu'a ba to saboda haka manzo yana cewa gidan da ake karanta ko aka karanta suratul baqara aljani ba zai kasance wannan gidan ba to yaya gidan da kuma aka karanta qur'ani kuma gaba ɗaya su so saboda irin wannan tunani mutane ya kamata su dauke a kwakwalwarsu idan ba nemo albarkan Qur'ani ba ba a yi tawassuli da Qur'ani ba me muke da shi wanda za mu yi tawassuli da shi me muke da shi wanda za mu samu albarkar sa na'am
haka makalla wannan tana cewa ita ce ta yi sabon aure sai miki kuma ya kasance shi da lafiya har Allah masa rasuwa ba su kwanan aure ba za ki ta kafa kuma za ta samu ado
shi gado yana da alaƙa da ɗaurin aure ne kawai yanzu misali aka ɗaura mata aure da wani bayan an ɗaura auren an ce fatiya kun shaida mun shi da shi kenan bai wuce minti biyu uku ba sai an gogu ya faɗi ya kenan tana da gado tana da gado amma kafin a yi siga na bayar na karɓa na bayar na karɓa kafin wannan a yi in ya rasu ba ta da kasuwa ta da aure saboda haka gado na da alaka da daura aure kawai ta shi da ta wani abu sannan ne ne ta kaba kuma dole ce saboda ta kaba haƙƙi ne na miji za a ba wa haƙƙin za a ba wa mijin da ya rasu haƙƙinsa shi ne ta kaba shi ma ba shi da alaka da kusancin junansu na'am
malam wannan yana cewa ka ja hankalin jama'a suna zuwa juma'a a makare sai su zo suna da mutane domin su samu gaba
eh to din yadda kai sammako masallacin juma'a to dole ne wani ya riga ka wani ya riga ka cikin kai sammako manzo sallama yana cewa sammakon fari mutumin da ya zo fari kamar ya kaddamar da kudana katuwan taguwa a kuri wanda ya zo fa'a na biyu kuma fa shi kuma kamar ya kaddamar da tushe umuman dai zuwa da sammakon nan yana da fagana gaya saboda haka jama'a su mai da hankali sun samu ne zawadi yana yi kawai ta shigo cikin masallaci kafin nan ta karatun Qur'ani da salatin manzo sallama da ta istighfari da haidala har lokacin imani ya zo na'am
wannan wannan yana cewa shi ma'aikacin gwamnati ne amma bai da bai da abun yi a ofis amma yana karɓar albashi a matsayin albashin nasa
a almuslimuna ala shurutihim wadanda suka dauki shi aiki idan ba su baka shaidu sun ce ga aikin da zaka zo kai ba saboda haka duk sanarin da za su baka ya zama hadara gare ka amma in sun baka shaidu sun ce ga inda zaka zo kai aiki ga lokaci kaki zuwa kai kaki zuwa kai wannan aikin to wannan sanar da suka baka fa sai hadata gare ka ba saboda haka mata babu abu da suke baka halal mu in kuma akwai abun yin kaki a gashe duk amfani da shi kashi ba zai zantu zaman ta maka haram ba to saboda haka da yawa daga cikin ma'aikatan gwamnati na local government misali wani ma local government din su misali a karkar yamma babu gaba daya yanzu misali kamar gudu ba local government ma'aikacin local government sun gudu ba ina zai je yi aiki ina local government ina secretariat local government ne ke shi wannan salarin sa da yake zuwa shi wa halal ne a gare shi babu gunda shi zai yi wannan aikin saboda akan wannan aka gina aikin gwamnati na'am
Allah wani yana cewa shi ma'aikaci ne yana ajin albashinsa a banki kuma kuɗin ya shekara ya kai lissafin zakka sai aka ce masa ai kuɗin ma'aikaci ba a cire masa zakka yana neman ƙarin haske a wajen malam
a daga lokacin da kuɗin ya kai lissafi to a lokacin zai fara lissafi misalin wannan a wannan shekara 2019 sai fara aji naira 1,100 wata da aka yi aka samu shekara ne da wata biyu kaga an samu shekara an samu wata goma sha biyu ba wannan lokaci kudin ya kai misali to shekara 2020 zai fara fitar da zakka ma'ana a lokacin da kudin ya cike lissafi a lokacin zakan zai fara bayarwa kuma cewa kudin ma'aikatan gwamnati ba zaka ba gaskiya bane wannan in har ya taru ya kai nisabi kuma bayan ya kai nisabi ce ya zauna shekara to akwai zaka a shi na'am
Allah kashin tambayoyin kenan sai addu'an zaman lafiya sai kuma an ka mana wani ya ci kallon sa